ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين لا رباه sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ashirin da bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu mun kwana a cikin wato suratul muddassir surar da kusan ita ce ta farko ga sauka bayan wadda ta sauka a cikin kogon hira a cikinta Allah tabaraka wa ta'ala ya fara maganan masu taurin kai mai nuni zuwa ga walid ibn mugira wanda Allah ta'ala ya yi nuni hadda sunansa amma ba fitaccen sunan ba mai suna ce mishi wahid ce zarni wa man khalaqtu wahidan وجعلت له مالا ممدودا كبني da wanda nayi shi ni kadai ba tare da kowa ba ko kuma da na halitto shi shi kadai ya taho kuma shi kadai da dankarsa na bashi kuɗi masu ɗimbin yawa na bashi ƴaƴa halartattu na shimfiɗa masa hanyoyin jin daɗi tare da haka yana son a ƙara masa Allah ce kalla ba za a ƙaran ba muka ce turar da wannan aya ta sauka sai al'amuran walid suka rika ja da baya da yanzu Allah ya yanke masa jin daɗi bayan da ya kasance mana ima Allah ce inna wuka na la'ayatuna anida ai mutum ne mai taunin kai ga ayoyi sa urhiquhu sa'uda ina shirin tilasta masa hawa wurin wahala sai Allah ya faɗi abin da ya faru da shi ya gane gaskiya ya kauce mata إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر يا قالوا قسكيا أما باي إيه بنت سود التورينك ثلاثة سأسليه سقر زنقون الدشي وتسقرها وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تبقي me ya sanar da kai wannan wuta ita ce wadda ba ta bari ba ta sassauci lawahatul lil bashar mai daidai fatar jiki ne alaiha ta ashar kuma matsara goma sha tara an gare ta an ce da aka karanta wannan aya walid ya ce yayi dariya har da kyalkyata yace in don sha tara ai muna iyawa da su mu nawa ne kaga wawa mala'ika ake magana ba mutum ba mala'ika guda yin Allah sai ya tallaba duniyar nan gaba ɗaya sama da ita ya juyar da ita ba an ce akwai goma sha tara sai ka ce wai kana iyawa da su tun muna yara wani mai wa'azi yawan goma yake cewa na karanta wani aya wali da cewa to ku yi kokari ku iya da guda ni na magance muku sha takwas ni ina iya da sha takwas amma duk a taru a iya da guda sai Allah ta'ala ya ce ma ja'alna asaban nari illa mala'ika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة Allah ce to ya matsaran wuta ba wasu ne muka sanya ba sai mala'iku su da ƙarfin da za su iya kula da ita saboda duk yadda kake suranta wutan nan ba ma haka nan take ta wuce haka in kana zaton ta wata wuta irin ta makamashi wadda yara ke hasawa da daddare su yi karatu to kana kana mafarki ne wuta ce wadda duk itatuwan duniya in an jefa su cikin ta kuma guda za ta yi musu wuta ce wadda duwatsun duniya gaba ɗaya an jefa mata narka su za ta yi wuta ce wadda sai da aka ɗibe ta aka wanke ta sau saba'in wanka saba'in sannan aka shigo da ita duniya wadda ba ka iya azayar ɗanka kai saka uku kana haƙuri ita wankakkar so wuta ce narun azima wuta ce babba don haka kowa aka kai sai ya kare kurce in ba tsaron sa ake yi to da ka sai Allah ya sanya matsaran mala'iku ne wanda dan adam bai iyawa da su wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafar mun faɗi adadin ne 19 da gangan bai zama fitina ga waɗanda suka kafirta malamai sun ba shi fassara bi fitina wai azaba domin azaba ana kiranta fitina kamar da Allah ya ce yawmahum alan nari yuftanun mun sanya adadin su 19 don mu cika azabar kafirai ma'ana 19 sun mai yawa mala'ika guda na yin tsaro wuta amma sai muka sa 19 don mu ƙara azabta su usko suka ce wa ma ja'alna iddakum illa fitnatan sai don mu ba su damar su fitinu su rika izgili suna faɗin sha tara biyu sha tara ai muna iyawa da su wannan fassarar ta biyu ta fi ƙarfi saboda in ka lura cikin maganar sai la ce liyastek in allazina utul kitab in an ce sha tara mushrikai imanin su ya ƙara rauni allazina utul kitab wanda sun karanta littafin su da sun ji annabi ya faɗi sha tara za su ƙara imani don haka an rubuta cikin littafin su saraka su san cewa lalle wannan manzon na gaske ne tunda bai san littafin nan namu ba amma ya zo da abin da daidai da shi wa yazdada allazina amanu imanan su kun mu'mine ne amma sai ƙara musu imani saboda kullum abin da manzo Allah ya zo da shi ƙara musu imani yake wala yartaba allazina utul kitaba wal mu'minun ba sauran wurin da mu'minai da ahlul kitabi za su yi shakka wal yaqulu allazina fi qulubihim maradun masu cuta a cikin zukatarsu su munafikai wal kafirun da kafirai sai su rika faɗin ma za a rada Allah biya za masala ya Allah ki nufi da shatara biya shatara shatara wani adadi ne mai yawa saboda su ba su da ilimi ba su da fiƙin abin da Allah ya sauka Allah ce ka zalika yuzillu Allah man yasha wa yahdi man yasha kamar haka ne Allah ke batar da wanda ya so shirar da wanda ya so aya guda ce ta sauka wanda ya ƙara imani wanda ya ƙara kafirci to da ka kowa yana sha ne gwargwadon wato ƙwarinsa wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu ba wanda ya san iyakar rundunonin ubangijin ka sai shi kuma kaga da aka ce sha tara ba zai iya zama dubu goma sha tara ba zai yi ba zai zama sahu goma sha tara ba ba zai zama miliyan goma sha tara ba ba zai zama biliyan goma sha tara ba an da ce sha tara kawai sai aka yi shiru saboda a fitine su amma adadin rundunar ubangijinka Allah ya santa shi yasa in Allah ya tashi halakarwa wata rana da ruwa yake halakar da mutane wata rana da iska wata rana da tsawa kai akwai wanda shi da ƙuda aka halaka shi ko tururuwa ƙwara guda na marudu an ce tururuwa ƙwara guda ta shiga kundinsa ta ta haukata shi ta rikita shi kuma da ita Allah ya halaka shi tururuwa ta zama mai ta zama cikin rundunonin Allah don haka akwai rundunonin Allah cikin mutane akwai rundunonin Allah cikin aljannu akwai rundunonin Allah cikin mala'iku akwai a cikin dabbobi a ko'ina akwai rundunar Allah sanadu wanda Allah ya so ya yi amfani da shi don ya tabbatar da manufarsa sai wani cikin magabata yake cewa ya zo bakin ruwa sai ya ga tururuwa ɗauke da ƙwayar gero a bakinta sai ta zo bakin ruwan sai yana kallonta sai wani kwaɗo ya fito sai buɗe bakinsa sai ta shiga da kulle bakinsa sai shiga ruwa yana kallo sai ta an jima sai ga kwaɗo ya fito ya buɗe su ruwa ta fita babu gyaran ta je ta yi wani aiki da Allah ya sata a kisar suka ce annabi suleiman alaihi salam ne ya ce mata wani irin aiki ne kika yi haka ta ce wata turuwa ce Allah ya littacen kan wani dutse a cikin ruwa kuma kawai ya ce ba ta iya fitowa ni Allah ya ta rika kai mata abinci har iya abin da Allah ya ɗiba mata to irin wanda kiso shi ba isnadin su ake kallo ba ibran da a ciki wanda ba wani aiki a ciki wanda za a ce Allah ya ci annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka ba kissa ce amma ba da kiso ka gane duk inda kake rayuwa Allah ya san da kai yana kuma kula da kai تبارك وتعالى يتي وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر wannan abin da aka faɗa wa'azi ne kawai ga mutane da aka cewa mala'iku goma sha tara ke tsaron wuta wa'azi ne kawai amma adadin rundunonin Allah Allah ka isa ya kasu su kasu mala'iku can baya an faɗe da za su amfani da sarƙoƙi da maruruwa su ɗaure mujrimai su je wasu wuta ko khuduhu فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعين ذراعا سلكوه كافري قداء في أنسى من سرقة من كامو سبعين فكنا سرقوا إن ما دبين وني سرقوا إن مليون نوني كاكا شرون دلون الله سنة ديوة كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
كل نفس كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين كلا والقمر الله يتي آها والقمر نارا إذا وتا تحسكنسا والليل إذ أدبر نارا إذا دري ألوك تنديكي بعد بايا قرية واي والصبح إذا أسفر نارا إذا صافية لوك تندتكي بينا تكي قاريوا haske ya samu ga duniya wato wannan suna cikin manya mai ayoyin Allah samuwar wata da daddare samuwar dare ya ba da baya hasken gari ya waye Allah ya rantsuwa ce ina la ihdal kubar hakika ita wutan nan da muke magana tana cikin manya manyan abubuwa zaka don an ce mala'iku sha tara ke tsaronta kada wannan ya dauke hankalinsu naziran lil bashar mai gargaɗi ne ga mutane wanda Allah ta'ala ce wa ƙulil haƙƙu min rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai ce liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar mai gargaɗi ne wannan alqur'ani mai gargaɗi ne ko ko shi manzo Allah mai gargaɗi ne ko shi wannan wa'azin da muke muku game da wuta wa'azi ne na mai gargaɗi lil bashar ga mutane liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar ga wanda ya so a cikin ku yayi gaba ko yayi baya ka ta san mahiyar aljanna ko ka ta san mata wuta kullu nafsin bima kasabat rahina Allah ya ce kowane mai rai wato rahina ne garkuwa ne ko kuma a bawa ne lima kasabat ga abin da ya aikata abinda asalin rahanu shine jingina don haka kullu nafsin bima kasabat rahina kowane mai rai jingine ki da aikinsa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun illa ashabal yamin sai dai yan aljanna ma'abutan dama su waɗannan ba jingine suke ba su daman fi jannatin ya tasa'alu kaga kenan a daidai lokacin da mumini suke aljanna sannan yake ɗin sauran masu rai wanda ba 'yan aljanna ba suna can rataye ga aikinsu fi jannatin suna cikin gidajen aljanna ya tasa'aluna suna tambayar juna anil mujrimin shi ina wane suna tambayar mujrimai shin mi wane mai laifi iri kaza yi ina ɗan ta'addan nan wane shine Allah ce qala hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta la turdin ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين wani zai ce wai da aboki na wani na yi na yi da shi zai bi gaskiya kiya sai mu leka mu gani fattala farahu fi sawa'il jahim ko da zai leka sai kan shi tsakiyar wuta ba tausaya masa zai yi ba faɗin shi kansa zai yi ma murna Allah ya kita da tudin wani tsar kaɗan ka halaka idan nan taka ta duniya sha daga duniya sai Abuja ba a mutuwa mutuwa guda ce shi kenan babu tashi yanzu haka ne to in suka leƙa sai su tambaye su ma salaka kun fi saƙar su wani bi kawo kuta قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين بس أي مسألة مؤيتة لم نكن من المصلين هم يسلم أي رجل صلى شيء كاموتا ولم نكن نطعم المسكين كما بامت يد تلك من تارى أبن مكريكي su alhaji handame ruge gangame ruge handama da baba kere sun tara komai na duniya amma ba su yan makowa da suke wannan magana kuna na hudu ma alkhaitin kuma mun kasance muna kutsawa cikin banna tare da masu kutsawa duk inda ake faɗin wasu baka miyagun baka ga duka addini tare da mu ake wa kunna nukazzibu bi yawmiddin suka ce kuma mun kasance muna ƙaryata ranar alkiyama hatta atana al-yaqin muna haka har sai da yaƙini ya zo mana kananan suna cikin ba su yaƙini da gane gaskiya mutuwa dai ta zo sai suka ga gaskiyar domin idan mutuwa ta zo duk abin da baka sani ba za ka sani nan ne Allah ya ce fa kashafna an ka bi tsaka fa basaruka al-yawm hadid kuran yi maganin ka komi kana gani saboda dukkan garan mutum in an zo mutuwa zai gano inda addini Allah ce fama tanfa'un shafa'atu shafi'in kada ka yi tsammanin don 'yan aljanna sun leƙe su su yi tausayin su su cece su fama tanfa'un shafa'atu shafi'in ceto ba su ceto bai amfanin su sana Allah ce fama lamu an tafkira ta mawai zai وما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
fama lahum an tazkirati muridin me ya same su ne suke kauda kai daga wazi ka annahum humurun mustafira kai ka ce su jakan daji ne wa'anda aka fargage su farrat min kaswara sun gudo daga zaki yanzu a youtube akwai ma channel na musamman na dabbobi wanda kawai an kafa kyamarori cikin daji ana gwada maka yadda suke rayuwa idan zaki ya fargage jakan dawa yadda suke tsananin gudu shi ne Allah suka yi ta gudun kafirai daga addini haka kai ka ce abin da ke cuta musu ne ba mai amfanin su ba bal yuridu kullu imri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara a kowane su abin da yake so a bashi takardu buɗaɗɗu takardu daga sama cewa ga wasiƙa Allah ya aiko zuwa gare ka ya kaiwa ne ka musulunta ba ka kai wannan matsayin ba kowa a ce wai ga tashi ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كلا بل لا يخافون الآخرة التي آها سوري لاهرة بس tsoro sun san akwai ta amma taurinka ya hana su tsoronta kalla innahu tazkira wannan wa'azin faɗakarwa ne kawai kamar sha'a zakara wanda ya so ya wa'astu wa ma yadhkuru na illa in sha Allah amma ba za su wa'astu ba sai in Allah ya so kaga wannan yana tabbatar maka da mashi'a ta ubangiji cewa duk abin da ka so in Allah bai so shi bai tabbata duk abin da baka so ba in Allah ya so shi tabbata zai ma sha'a ma sha'a kana wa illam asha وما شئت إن لم أشاء لم يكن إن لم تشاء لم يكن وما شئت إن لم تشاء لم يكن abinda duk kaso Allah ko ba na so zai tabbata amma ni abinda nake so in baka so shi bai tabbata kina laki ta ma sha Allah la quwwata illa billah amma la hawla wala quwwata illa billah wannan kuma kanzu mai kunuzin jinna cikin hadisi yake huwa ahlut taqwa Allah shine wanda ya cancanci a tsoronsa kuma a bauta masa wa ahlul maghfira shine wanda ya cancanci ya gafara ga masu tsoronsa wannan shine ƙarshen suratul mudaththir muna iya lura cewa ta fara sauka da wuri amma ta yi jinkirin wasu ayoyinta da ji har sai da wasu abuwa suka rika faruwa a neman annabi izgili sannan suka sauka
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
بسم الله الرحمن الرحيم سورة القيامة ita ma wannan sura makkiya ce ta zo da ɗaya daga cikin tuwasun imani guda shida shine ba da gaskiya ga alƙiyama hadisin jibril da ya ce akhbirni an iman annabi sallallahu alaihi wasallam tu'minu billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yarda da Allah bai da amfani in baka yarda za a koma gare shi ba cewa Allah ya halicce ka a duniya in ka ɗauka in ka mutu ya ƙare da kai to baka san Allah ba kuma girmama Allah ba hikimar ubangiji kan ta tafi akan cewa ka zo duniya an saka jarabawa to in ka gama jarrabawa a yi maka maki ka samu sakamako kamar ya amal miskali zarratin hairar ya rahu wa manyan miskali zarratin sharar ya rahu shi da Allah ta'ala ke ce la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ba sai na yi rantsuwa da alkiyama ba la uqsimu bi yawmil qiyamah ba sai na yi rantsuwa da yinin alkiyama ba kenan babban abu ne wanda ba a ko bukatar yin rantsuwa saboda shi kuma Allah ya tafi ta yau mulki mata din nan a wurare da yawa cikin Qur'ani yau mata raunaha da zalu kullu murdatin amma amqat wa tad'u kullu zati hamlin hamla wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin atab Allah shadid yawmul azifati idh al-qulubu ladha al ina ma lokaci kaza da na bata na yi alheri kai ina ma laifi kaza da na yi ban yi shi ba shi kuma rayuwar kafiri kullum cikin zargin kansa take amma babu inda zargi zargi kansa kamar lokacin da ya ga mutuwa sadda zai roƙa rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu a ce masa kalla innaha kalmatun huwa qailuha wa min wara'in barzakhun ila yawmi yub'ath إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون to malamai sun ce wadda ba ta da kwanciyar hankali sai ce ɗagar Allah wadda in aka saba ma Allah za ta ji damuwa to babu wadda a matsala kamar annasul ammaratu bisu inna annasul ammaratu bisu illa ma rahima ran da kullum gwada ma yake kai laifi kullum gwada ma yake kai sabo kullum hana ma yake kai alheri to kaga tsakanin waccan mutma'inna da wannan al'amaratu bisu akwai wannan lawama kana laifi a sai kana zargin kanka kana da na sani to in kana haka kana da sani to kun ga sai Allah ya rantsuwa da ranar alkiyama ya rantsuwa da rayuwar da da ita ake yin ta da din alkiyama amma kun bai faɗi a kan mai rantsuwar ba sauran haifama yanzu mutum tsammani yake ba mu yi tattara ƙasusuwansa kusa in mutum ya mutu abu da farko jikinsa zai zube a kuma matsalan wani su halka su ƙasusuwa yadda ya aka same su kamanta ɗigon ruwan maniyi ne ألم يكن نطفة من مني يمنى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى وندي وانا بيئتاد وندي يموت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم التي قل يحييها الذي أنشأها فتكينية mai muhimmancin gaske yanzu raƙumi yana da ƙafafu ko bai da su yana da hannaye ko bai da su akwai yafa eh zakara fa duk ba suna da kafafu da hannuwa ba ba ma suna da irin yatsun da za su yi abin da muke da damu ka miƙe shi kai mari ka damƙe shi kai jimka ka yi amfani da shi kai rubutu ka yi wanda shi ka ɗaure kaya ka rufe littafi ka buɗe ka ɗauka ka ɗora sama ka yi musafaha kuma sai Allah ya tsara yatsun nan ba tare da sanin ka ba da Allah ya su tsawo guda yanzu kwatanta ya tsunka ka gani a ce duk biyar dinnan tsawon su guda za su yi aikin da ake so wa ya tsaka su haka wa ya tsara su haka ya aji kowane inda ya dace sai da in ka tashi damƙa za su haɗe in ka tashi buɗe za su buɗu in ka so kai haka in ka so kai haka in ka so kai haka in ka so kai haka kai haka kai haka kai haka sauran halittu ba su da wannan to wanda ya maka wannan kuma shi ne bai ita da kai bal yuridu al-insanu li yafjura amama shi ne dan adam yana son ne ya rika fajirci a gabansa so yake duk abin da ya rage masa na rayuwa bace ta fajirci yas'alu ayyana yawmul qiyamah yana ta tambaya to yaushe ne za a alkiyama yaushe ne to sai Allah ya ce akwai lokacin da za ta zo fa idza bari qalbasa فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولم ألقى معاذيره fa idza bari qalbasa idan alkiyama ta zo akhirum li yawmin tashkhasu fihi al-absar wannan kyafta da kake zaman lahiya ya kawo ta in mutum ya ga tashi hankali ya turo idanunsa bai ya rufe su amma a nan duniya duk wanda ka turo sai ka kyafta Allah yana saboda tsabar tashi hankali in mutane su turo idanu babu kyaftawa shi ne Allah ya ce muhtiina muqni ru'usihim la yartaddu ilayhim tarf idan ganin su bai dawa la yartaddu bas kyaftawa wa afidatum hawa zukatansu sun wofi da ba komai a cikin banda tashi hankali shi sa a lokacin mutum bai tuna uwarsa bai tuna ubansa bai tuna matarsa bai tuna ɗansa bai tuna kowa wa afidatum hawa empty ba komai cikin zukata sai tsoro fa idza bariqa al-basaru wa khasafa al-qamaru idan wata ya shafi wa jumi'a ash-shamsu wal qamar za a haɗe rana da wata wannan magana ga wanda suka san kimiyya babban magana ce domin rana da wata ba duniya guda suke ba to in ka ji an haɗe su to mana duk duniyoyin Allah ya cakuɗe suri guda ya ka tsaba tashi hankali ya ƙolul insani yau mai ina ina mafar a ran mutum na faɗin ina wurin gudu babu shi kalla lawazar Allah ce a ba maɓuya ba malaba ba wurin zuwa kowa bai da wurin zuwa fili ne gashi nan ballau kowa na ila rabbika ila rabbika yawma idhin almustaqar rannan matabbata bayi gaba ɗaya zuwa wurin ubangijin ka take nabba'ul insani yawma idhin bima qaddama wa akhar a rannan ana ba dan adam labarin bal lil insanu ala nafsihi basira Allah ce bari dai dan adam ya fi kowa sanin kansa to kun ga wannan aya wa'azi ce gare ni kai ka fi kowa sanin kanka mutane na iya yabonka mutane na iya sukanka mutane na iya kamba maka mutane na iya wulakanta ka to amma kai ka san matsayinka abin da imamu ahmad ke ne ga madansa lokacin da ya shiga ya ce masa kaga duk gari ya taru kai da ake so ka aji me kace dangane da matsalar halkul qur'an wato yana so ya nuna mai baba fa matsayinka ya kai yanzu gari kowa kai yake jiran ya ce mi an ra'ayinka sai ce ya walade ya bunai innal insana idza arafa nafsahu lam yadurruhu fihi ra'yul akharin in mutu ya riga ya san kansa ra'ayin mutane game da shi bai cuta masa walau alqa ma'azira mutum ya san kansa ko da ko kaga yana jefa uzuri mutum mai sun bakarsa hanzari ne amma kuma ya san gaskiya in daidai yake in ba daidai yake ba هو جارة يا سني مكوباتها يا سني سنسألتي لا تحرك به لسانك لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك يا منزوب mai daraja karka motsa harshenka wurin karatu sadda jibril yake karanta maka lita'ajjala bi don kai gaugawa karka manta da idan jibril yazo yana karatu ya ayyuhal mudassir sai manzo Allah sai ce ya ayyuhal mudassir qum fa anzir qum fa inda lita'ajjala bi don kai gaugawa karanta shi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mun ɗora bayaninsa don haka tilawa kaɗai ba ta isa sai da bayani kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ya sanar da shi mai tafakkaru kalla
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
kina za ka ga hankalin suka cokam yana wurin biɗin duniya biɗin lahira kuma sai kalilan sai abin da Allah yi wannan abin zargi ne za ka wujuhun yau mai idin na bira idan an zura alkiyama wasu fuskokin ɗanyu ne koraye ne kore huska koriya shar wato lafiyar su lau ila rabbiha nazira suna masu dubi zuwa ga ubangijinsu don haka za mu ga Allah ran alkiyama akwai masu ganinsa duk wata akwai masu ganinsa duk sati akwai wanda kullum sai ya ga Allah safi da naziratun ila rabbiya naziratun wa wujuhun yawma idin basiratun wasu fuskoki su kuma lokacin aulakance suke da ganin su kasa suna ce ta zurnu an yi wa fa'ala biya faqiratun suna da tabbacin lalle yau sun zo inda za a musu kuma bai tsanani wadda sai ta karya gadon bayansu shi ne faƙira mai karya alfaƙara ƙashin gadon baya Allah ka kiyaye mu kalla idza balagat at-taraq كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أن ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
كلا آها إذا بلغت التراقي idan rayuwa ta kawo ga makogaro lokacin da mala'ikun mutuwa suka zo mutum guda duk in za a aiko masa malakul maut akwai rakiyar mala'ika ɗari biyar haka za ka gansu gaba ɗaya sun zo shi yasa wani iya zo mutuwa zaka ga yana murmushi saboda sun zo masa cikin fararen kaya da farar kama suna murmushi suna mai bushara ina Allah ya faɗi wannan cikin Qur'ani Allah ina Allah ya faɗi lokacin da mala'ikun mutuwa za su zo ashtayi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim don haka lokacin mutuwa mala'ikun nan za su zo da kyakkyawar kama akwai ma wanda za a je na wa alaikum